وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin wannan littafin na al'aqida na abin nan bugu na abin nan kashi na daya lissafil awwal idadi kashi na daya yau shine darasin mu na biyu yau shine majalisin mu na biyu a majalisin mu na farko mun tattauna menene aqida menene tauhidi me bambancin tsakanin al'aqida da tauhidi mun ce ita shi tauhidi shine kada ta Allah subhanahu wataala an dukkan abubuwan da shi kadai yake banta da su ka kada ta su karka hada shi da wani neman taimako karka neman taimakon kowa sai Allah ka tabbatar Allah shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shi yake bada lafiya shi yake ba da rashin lafiya ba wani wanda ya sai maka wa'annan sai ubangiji aƙida kuma mun ce shine imani a zuciyarka da ƙudurtawa da sakankancewa a abubuwan da ma baka gansu ba shari'a ta baka labarin su saboda tsantsan imaninka ka miƙa kai game da hakan ka yadda kuma kake bi kamar imani da cewa akwai mala'iku baka taba ganin su ba imani da shi Allah akwai shi baka taba ganin sa ba imani da annabawan da suka gabata baka taba ganin su ba imani da littafai duk baka taba ganin su wannan shine aqida kai imani za a yi tashin alkiyama so yau zamu tashi zamu dan karasa wannan babi din a wannan babi din aka ce mana masdarul aqida masdarul aqida as-sahiha wai ita aqida ingantacciya dinnan zaka ji malamai suna cewa al-aqidatu sahiha aqida ingantacciya wai malamai ne kawai suke ganin dama su fada su faɗi abin da suka ga dama su ce abu kaza ba haka bane abu kaza haka ne wanda ya abu kaza shirka ne abu kaza bid'a ne abu kaza kafirci ne a a inda ake samu wannan aqida ingantacciya din shine a gurare kamar haka na daya kitabullahi ta'ala qur'ani qur'ani shi zai dora ka akan aqida ingantacciya qur'ani shine mai saita ka shine mai daidaita ka na biyu sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana samun akida ne a kuma cikin sunnoni cikin hadisai ingantattu sunnata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anan gurin kare ake samun akida sabanin wayannan babu kun gane dalilu dalili akan haka qaulullahi ta'ala fadin Allah madaukin sarki wa ma kana lil mu'minin ai bai dace ga mu'mini ba wala mu'minatin haka ma mu'mina mace bai dace da su ba idza qadallahu wa rasuluhu amran idan ubangiji da Allah subhanahu wataala suka zartar da wani al'amari suka ce abu kaza halal ne suka ce abu kaza haram ne suka ce abu kaza ga yadda yake an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi in dai mu'mini ne bashi da zabi a al'amarinsa in dai Allah ya faɗi abu miƙa wuya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abu miƙa wuya ne wannan yake nuna aqida ta musulmai ana samun da a wajen annabi ne sallallahu alaihi wasallam da kuma qur'ani wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina shi yasa Allah ya ce duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo yi bata bata mai girma wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni qad taraktu fikum ni fa na bar muku wani abu a cikin ku ma ine tasamtum bihi falan tadillu abadan wanda in kun rike da shi har abada ba za ku bata ba domin saiti ne a rayuwarku saiti ne a aqidarku kariya ce daga wuta mabudi ne zuwa ga aljanna to sai mu ji yanzu me annabi ya bar mana wanda in mun rike su muka kankame su ba za mu bata ba har abada annabi sai ce kitaballahi qur'ani wa sunnata nabihi da sunnar annabinsa annabi shine abin da ya ta gaya mana wannan hadisi ne ingantacce a wani waje Allah misali sai yake cewa faman raghiba an sunnati duk wanda yayi watsi daga sunnata baya binta baya riko da ita falaysa minni baya tare da ni ni ma bana tare da shi kenan abin da zai saka samu tsira shine riko ga sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shafi na goma sha hudu sai malam ya ce mana arkanul iman rukunan imani tunda yanzu mun yi magana ita aqida imani ce imani ce da abinda baka gani ba amma ka yi kai imani ka gaskata shi to imani yana da rukunai arkanul iman rukunan imani almuradu bil iman to daga farko ka fara gane ma me imani din al imanu fil lugha al iqrar imani a yaren larabci technical meaning eh, literal meaning na imani literally yana nufin al iqrar shine ka tabbatar ka kankame ka rike ka saka a zuciya ya zauna wanda kaga fassarar larabci kusan tana nufin fassara mata ma'ana din wa shar'an amma a shari'anci shine qaulun bil lisan harcanka ya fada abin da kake so kai imanin harcanka ya fada wa atiqadun bil qalb zuciyarka ta kudurce ta sakankance akai wa amalun bil jawari kuma gabanka su yi aiki wannan shine imani ka fada bakinka ya fada in ka ce la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah yanzu ba harcenka ya fada zuciyarka kuma ta kudirce lallai fa hakan ne sannan kuma gabanka su nuna gabobinka su nuna Allah shi kadai ne wajen ayyuka wajen sallamawa dalili akan cewa imani aiki ne da kuma zance ne da kuma hada shi da cikin zuciya ne shine wannan hadisin da ke gabanmu mu قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شي إيماني سبعين دواني أبني أو بضع وستون شعبا كوكما ستين دواني أبني ينكي ينكي ينكي ستين دواني أبني gaba gaba ce guda 60 da wani abu to yanzu annabi zai ba mu misali kadan daga cikin da an ce 60 da wani abu ko 70 da wani abu fa afdaluha imanin da ya fi kowanne girma ƙaulu shi ne faɗin la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah babu imanin da ya wuce wani sau da kakaɗe ta Allah wa adinaha imani mafi kunga yanzu nan ƙaulu la ilaha illallah ai yanzu aikin harce ne ko aikin harce idan harce ya aikinsa akwai abin ɗayan biyu ko ya zama zuciyarsa daidai take da abin da harcen ya fada ko kuma ba daidai ba in zuciyarsa ta yi daidai to harce ya fada zuciya kuma ta ƙudurce shi ta sakankance a kansa to ya zama imani kenan to sai annabi ya ce wa adinaha mafi ƙarancin imani kuma imatsatul adha anit tariqi gusar da kazanta akan hanya kun ga wannan aiki ne wannan aiki ne sai wannan hadisin ya tara mana rukunan imani guda abin nan sharuɗa na imani guda uku ka faɗa da baki ka ƙudurce da zuciyarka sannan ka yi aiki da gabbai duka guda uku sai tara mana a cikin la'ilaha illallah faɗan la'ilaha illallah har ce zai yi magana zuciya dole ta zaɓi ɗayan biyu ko ta yi imani ko ta kafirce ko ta yi daidai da abin da harshen ya faɗa ko ta saba masa in ta saba masa ta zama kafira ta fita daga imani in ta yi daidai da shi to ta zama mumina tana da imani to sai annabi ya ce mafi karancinsa kuma faɗin la'ila'a iman ɗaukwatul aza a nitsari kawar da ƙazanta daga hanya in ka ga ƙaya a hanyar mutane ka tsaya ka ɗauke imani ne in ka ga bayan gida a hanyar mutane ka ɗauki ƙasa ka zuba imani ne ka ga an zubar da kaki ta yadda in wani ya zo zai ji tashin zuciya zai kyamar abin zai ji wani iri ka ɗauko ƙasa ka toshe ka binne ta don kar wani ya zo ya gani wannan imani ne a masallaci ka ga wani ɗan datti ka sun kuya kana ɗauka imani ne masallacin ku ka je yana ɗan tsami ka zo da shaltos ka ga wannan kan imanin babba ne ka kawar da ƙazanta a gurin da ya fi ko'ina girma shi ne masallaci sai annabi ce wal haya'u shu'batun min al iman kunya ma yanki ne na imani kaga kunya ai aiki ce ita ma yanki ce ta imani wal imanu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah shi imani yana karuwa ne in ka bi Allah yana raguwa in kana sabawa Allah gurgurdan saban Allah ka gurgurdan tafiyan imaninka gurgurdan bin Allah ka gurgurdan yawan imaninka saboda haka wanda yake bin Allah da yawa ko masifu ne na zamani masifu na jama'a masu nufin yi masa sharri yana ƙarin samun kariya ne a gwargwadon irin aikinka domin gwargwadon imaninka gwargwadon kariyarka daga sharri gwargwadon sakacinka gwargwadon sharri ya same ka qala allah ta'ala allah yana faɗa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun wannan ayan tana nuna mana imani yana karuwa imani yana raguwa Allah yake cewa innamal mu'minuna in dai mu'minan gaskiya kadai kake nema tunda yazo da innama ma'ana an cire wanda zamu fada anan su kadai ne mu'mine wanda bai cika sharuɗan nan ba lalle baya cikin imanin nan innamal mu'minuna in dai mu'mine kadai kake so a nuna maka sune alladheena idza zukirallahu sune wanda in an ambaci Allah wajilat qulubuhum zaka ga zuciyarsu tana raurawa suna suna shiga tashin hankali shin wannan ambaton Allah da aka fada na aikata abin da aka fada in hani ne na nisanta in wasu sifofi ne ina ciki zaka suna cikin damuwa wa idza tuliyat alaihim ayatu idan an karanta musu ayoyin Allah zadatukum imana sai su kara musu imani haka mumini yake qur'ani imani yake kara maka da jin kwanciyar hankali wa ala rabbihim yatawakkalun kuma masu tawakkali ne ga ubangijin su su mumini suna tawakkali ga ubangiji to kaga wannan ayan tana nuna mana imani aiki yana kara imani tuliyat alaihim ayatu in an karanta musu ayoyi zadatuhum imana ai ai ai jin ayoyin Allah aiki ne ko ba aiki ba kunnanka yayi aiki ya ji zuciyarka ta yi aiki to ƙarin imanin da kai ƙarin imani da kai kenan aiki yana ƙara imani to tunda mun ji me ake nufi da imani to me rukunan imani arkanul iman as-sitta rukunan imani guda shida ne wa daliluhuma zamu dauke su daddaya daddaya kowanne sai an kawo dalilansa na cewa shi rukuni ne na imani ga sunan arkanul iman sitta rukunan imani guda shida ga sunan a gaban mu al'imanu billahi ka yi imani da Allah wannan duk mun karanta su aitun muna noziri ko wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafin Allah wa rusulihi da manzannin Allah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama kai imani akwai ta wal qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alkhairi da na sharri duk kai imani da su in abin da ya same ka na jin daɗi ne ka san Allah ne aiko in abin da ya same ka na damuwa ne ka san Allah ne ya aiko ba wanda zai wuce abin da Allah ya kaddara iya abin da Allah ya kaddara ne mun gaya mun karanta a jiya cewa karatun aqida da tauhidi yana kwantarwa mutum hankali yana cire maka rudani yanzu maganar mu ta karshe dinnan kaddara na alkhairi da na sharri ko zabe aka yi shugaban kasa yazo yana gallaza muku ko yana cutar da ku ko yake muku abin da ya dace ba kaddara bace in jin dadi kuke sai ku ce ta alkhairi ne in ba jin dadi yake ba sai ku ce ta sharri ce amma daga wajen wa take shikenan zai gama ya tafi in gwamna ne yake tsiyarsa zai gama ya tafi in dan majalisa ne yake tsiyarsa zai gama ya tafi in shugaban kasa yana kyautatawa kaddarar ta zama mai kyau ce zai ma ya tafi ku yi ta fatan wa zai zo gaba in ka je kai kasuwa aka samu riba ubangiji ne tsara in aka samu faduwa daga wajen Allah ne mumini kuma sai ya ce faduwan nan da aka yi akwai abin da Allah ya shirya mai sai kaga kullum mumini ba cikin tashin hankali saboda aqida saboda aqida gashi ana cikin damuwa amma sai kanshi babu wani shi kawai ba Allah ne ya kawo ba Wa ya bashi wannan abu Allah ne to waye mai karba Allah ne ta kida ana samun nitsuwa to wayannan rukune guda shida din an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi guda shida din nan sune zamu dauka daddaya daddaya to wayannan guda shida din a cikin ƙur'ani a ina za mu samu su wannan rukunin imanin guda shida dukansu a dunkule ina za mu samu su don in mun gama su a dunkule din muka nemo su a dunkule guda shida din aya da hadisi suka nuna mana su to za kuma mu koma ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a karatu na gaba za mu ɗauki al'imanu billahi shi kaɗai sai mu ga ya ake imani da Allah menene ka'idodin imani da Allah to yanzu a nan Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana wa dalilu kauluhu ta'ala dalili shine fadin adam da bukin sarki mu ji ayar anitsi zamu ga rukunin imanin duk sun fito laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib ba fa wai imani shine ku kalli ku laysal birra an tuwallu wujuhakum ku juya fiskokinku qibala al-mashriqi wal maghribi wanda suke gabar su kalli kaba ta yamma wanda suke yamma su kalli kaba ta gabar ba ko wanda suke kudu su kalli kaba ta arewa wanda suke arewa su kalli kaba ta me ake rufi a nan wajen ba wai imani shine kai sallah kare ba ba shine ba ibalal mashriqi wal maghribi yan can su kalli nan yan nan su kalli can suna kallon kaba ba wai imani shine kai sallah ba kai sallah kare ba a'a akwai ka'idodi walakin albirra shi imani man amana billah shine kai imani da Allah wal yawmil akhir mun samu biyu ko da ranan ƙarshe wal malaikati da malaiku mun samu nawa uku wal kitabi da littafai mun samu nawa wan nabiyyin da manzanni mun samu nawa mun samu rukunin imani guda biyar ko wa qala ta'ala Allah kuma ya fada a wata aya daban a cikin suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu kowane abun halacce shi da kaddara wal qadaru khairihi shi ne wannan na biyar ɗin ta ƙur'ani ya tattara mana su duka guda biyar wa ƙalar rasulullah sallallahu manzan Allah kuma ya faɗa a hadisi al'imanu lamma sa'alahu an al'iman lokacin da aka tambaye shi me imani ya ce an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhiri wa tumina bil qadri khairi wa sharri kaga wannan hadisin muslim din shi kuma ya kawo dukkan rukunan imanin guda shida a dunkule lokacin da mala'ika zai na masa tambayoyi ko wannan sune rukunin imani guda shida gaba daya in an tambaye ka qur'ani ina suke sai ka shiga laysal birra laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal malaikati man kana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi ka samu guda biyar sai ka dauko suratul qamar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin shikenan ka samu guda shida gaba daya hadisi kuma sai ka tafi hadisin jibril wanda aka tambaya annabi game da imani ga tambayoyi ga tambayoyi a bani amsa yes or no ne ina tambaya zan nuna mutum sai ce min yes al'imanu ƙaulun bin lisan shi imani kamar kai farizance ne a harcen ka kadai qalan sunus yes or no eh no ba haka bane na biyu abu sheba al-imanu aw amalun bil jawari shi imani aiki ne daga bai kadai no shi ma ba da dai bane na uku al-imanu itiqabun bil qalbi wa qawlun bil lisan imani shine ka kudurce a zuciya kuma ka faɗa a harcen ka sakatare yes or no kai ne sakatare kai ne sakatare yes or no no no ai muka ce imani kai imani kai itikadi a zuciya da kuma harce kadai me muka cire yawa to mun cire aiki to kenan no ne amsa din to ga tambaya ta karshe al-imanu shi imani qaulun bil lisan shine harcen ka ya fada wa atiqadun bil qalbi zuciyarka ta kudurce lalle haka ne wa amalun bil jawarih kuma gabbanka su aiki su aikata alaran ma agaji yes sai ya cika wannan abu ukun da muka faɗa sannan ya zama imani a ƙarshe kuma yana karuwa da me imani yana karuwa da me da bin Allah yana raguwa da me da sabon Allah to mu je darasi na gaba to ga tambaya nan maddalilu ala ziyadatul iman me dalilin cewa imanin yana karuwa fadin Allah madaukakin sarki duddu me ayan da take nuna cewa imani yana karuwa ina malan sani ina abul barakat abu faisan ana magana kuma kana zaune wacce ce ayin abu ce ba eh إنما المؤمنون إذا ذكر إلا المؤمنون الذين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنا محل الشاهد إنا محل الشاهد وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إن أنكرت أمس آية إيمان سيقال tayi ar-rukun al-awwal yanzu mu fara daga rukuni na farko na na imani rukuni na farko ar-rukun al-awwal al-imanu billahi ta'ala fadin Allah subhanahu wata'ala fadin malan arkanul iman guda biyar ne guda shida ne na farko an tu'mina billah to mene imani ga Allah ne al-imanu billahi ta'ala ma'anar imanu billahi ta'ala ma'anar imani da Allah al-imanu billahi huwa al-i'tiqadul jazim shine aqida ta tabbas ka kudirce a zuciyarka kudircewa na tabbas bi anna allaha rabb kulli shay cewa ubangiji shine ubangijin komai wannan fa shine imani da Allah Allah shine ubangijin komai wa malikihi shine mamallakin komai wa khaliqihi kuma shine mahaliccin komai wa annahu alladhi yastahiqu al-ibada wahdahu kuma ka kudircewa Allah shi kada yake bautawa zamu faɗi nau'ukan bauta a gaba da tawakkali da jin tsoro da girmamawa duk Allah kada yake yi wa ba ai wani Allah da sujjada wa annahu almuttasifu bi sifatil kamal kuma ka kudirce Allah shine duk wata sifa ta cika da babu na ƙasa to Allah ne mai ita dan adam yana da sifofi na ƙasa da yawa amma ba cikakke sai Allah almunazzahu an kulli naqsin wa aibin kuma Allah shi kadai ne wanda ya tsarkaka daga kowace tawaya ko kuma wani aibi babu Allah bai da aibi bai da tawaya ma altizami zalika wal amri bi qada ka lazimci haka din ya zama jininka sannan kuma kai ta aiki da haka din ake ganin sa aikace ba wanda zaka girmama sai Allah baka jin tsoron kowa sai Allah ba wanda zai shigo gabanka in ana maganan ubangiji ka ji shi ya zama wani abu haka ya dace فالإيمان بالله وحده شي إيماني ga Allah shi kadai yatadammanu anwa' at-tauhid ath-thalatha kace kai imani da Allah to ya kunshi nau'i na tauhidi guda uku tauhidi guda uku nan ana so ake ganin su a jikin ka shine kai imani da Allah tauhidi yake nan ya kasu kashi uku ko tauhidur rububiyya shi akwai tauhidi na rububiyya me ake nufi da tauhidur rububiyya tauhidur rububiyya shine kadaita Allah a ayyukan da Allah yake yi aikin da shi Allah ne yake yi a kanmu ya zama da mun kaɗaita shi shi kaɗai ne ba wanda ya isa yi ba shi ba yanzu mu lissafo su daga cikin ayyuka da Allah yake a kanmu kamar wanne ruwan sama kagar Allah ne ke a kanmu ba da me na eh eh busa iska da turo iskar ma sai me kashewa ba wanda zai kashe ka rayawa ba wanda zai raya wannan ba Allah nake akan mu sai me eh azurtawa wai sai azurta ka sai Allah lafiya ko rashin lafiya farin ciki ko bakin ciki babu wanda ya isa maka wannan sai Allah samu da rashi adam sai Allah to ne shirin tauhidur rububiyya aikin Allah aka mutu muje na biyu tauhidul uluhiyya shi kuma aikin mu akan Allah yanzu na farko aikin Allah da zai akan mu kar mu yadda mu ce wani ne ya mana Allah ne kada ya mana mu kuma aikin da zamu yi akan Allah kar mu yi wa kowa sai wa to a gaya mana aikin mu akan Allah sallah zaka yi wani sallah azumi roƙo karka yadda ka roƙi wani sai Allah neman taimako karka yadda ka nemi taimakon wani sai Allah bayarwa da za ka yi karka bayar sai don wa ba Allah yana bayarwa yana hana ba to karka bayar sai don Allah karka hana sai don Allah za ka daga hannu amin waye zai maka Allah yanzu za ka miƙa shi zuwa ga shi kadai ne mai yi to tauhidul uluhiyya shine aikin bayi akan Allah aikin Allah akan bayi kuma rububiyya to sai kuma tauhidul asma was sifat shi kuma na uku tauhidin su nake da sifofi yanzu kaga aikin Allah akan mu da aikin mu akan Allah abinda muke yi wa Allah to na uku kuma sakamakon aikin Allah akan mu da aikin mu akan Allah mu bashi sifofin ba da sifar ma ba aikin zamu yi ba ba da sifar ma kar mu yadda mu ba wani Allah yanzu ar-razzaqu shine meme tunda shine mai azurtawa karka yadda ko danka ne ka samu suna rasaki kamar yadda yadda yarbawa suke a sama sa rasaki mai azurtawa a a Allah ne kadai sunan Allah ne kadai babu mai wannan sifa ne haka sifofin Allah ba wani mai kashewa sai Allah ba mai rayawa sai Allah ka zo ka kira wani ka cewa da mai azurtawa ne wani shi kuma a aikace ma wajen su asma'ullah wa sifati a aikace ma karka yadda waya zuwa ana ce maka in ba a fati ka za ka tsaya ba za ka ci zaɓe ba waya gaya maka ita fatin za ta zama sustainable waya gaya ma Allah ba zai warga za ta ba wannan shirka ne ga Allah subhanahu wataala kake ganin in ba a guri kaza ba ba za ka yi kaza ba in ban bi shugaba iri kaza ba ba zan samu tsira ba wallahi wannan babin tauhidi ne babin aqida ne in su wane ba sa tare da ni ba zan tsira ba ka ba su sifan Allah a'a duk duniya ba kwa tare da ni Allah yana tare da ni so wannan tauhidi guda uku tauhidai ne manya insha Allah ta'ala a darasin ga gobe za mu fara daukan su daddaya daddaya Allah ya mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yasa an kara